أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين manyan manyan shekunanmu da malamanmu musamman malaminmu shaima ratuwanu da sauran malamanmu waɗanda suke tafe insha Allah da manya-manyan mutane masu girma masu daraja musamman ɓangaren masu mulki da ainihin tajirai waɗanda suke nan da waɗanda suke tafe da madakin gari ga shugaban na zakirai alhaji isa mai gari ga ainihin sarkin taro ga mai anguwa saminu da sauran masu sarauta duk dai muna muku barka da zuwa ga iyayenmu fulani waɗanda su ma sun halarta da zakirai da sha'irai da madiyai da 'yan makarantu daban-daban da dukkan jama'an da muka haɗu nan mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu bakinmu da 'yan garinmu muna cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yau uku ne ga watan jimada ula ko da yake wasu na karanta hudu kuma yadda ya dace da alhamis hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da arba'in wanda ya dace da goma ga watan daya januwari bila da rayuwa na isa ɗan na maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara alhamdulillah Allah ne fi gana mu a wannan gida mai albarka a gidan liman malam idrisu wadda 'ya'yansa suka biyo bayansa tun da kan malam babba na nufin liman tsoho kenan zuwa kan malam yashau malam huzai fatin su alƙali malam muktari da waɗanda suke biya musu da waɗanda suke kai a yanzu limamin gari shemarar lubinu da yan wansa baki da matansu da matansu yau muna karanta maulidi a kudin gidan to muna roƙon Allah duk wanda ya zo nan kowa ne ne namiji ne ko mace yaro ne ko babba yana da wani damuwa Allah ya sa kan mu tashi nan Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana dukkan damuwa mu albarka annabi Muhammadu muna kamun gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa Allah biya bukatunsa mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu bakin mu da ɗan garin mu Allah biya bukatun mu Allah ya samu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah ya samu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa alhamdulillah mun dawo kan karatu na wannan littafi mai albarka. Shine littafin Hamdiya wanda muke karantawa. Kamar shekaru uku ko hudu baya muna cikin magana ne ko in ce muna nan karatu ne akan tawassuli da shi kanshi manzon Allah sannan da tawassuli da 'ya'yan gidansa Al-Hassan wal Hussein da kuma tawassuli da Al-Qur'ani da tawassuli da dukkan ulumi na Maulana Rasulullah da tawassuli da gazawatu na manzon Allah da tawassuli da dukkan sahabansa alal idlab sai kuma ka zo ka yi tafsiri ake ɗauki abubakar umaru usmanu aliyu ana gangarwa to yanzu za mu shiga cikin su ɗalha su abdurrahman bin aufin su ɗalha su bin ubaidullahi shi ne ɗalhatul khairi din za mu shigar da kuma ammomin manzan Allah za mu shigar da sa'adu bin abi waqasin za a shigar da sa'adu bin zaidin a cikin dai waɗanda ake tawassuli da su duk kuma yau za a shigar da su wato sauran karatun da muka faro ne tun shekaru hudu baya muke ci gaba da shi tun da kan limni ikisami ya abal abbas ya abal qasim limni ikisami wannan baiti da wuta ce take ta tafiya take ta tafiya har zuwa yau ana kamun kafa da manya-manyan sahabban manzon Allah an yi ta'amimi yanzu kuma ana yin taksisi an yi kamun gaba da su ko bi ashabi domin sai ana yin taksisi ana daukan ɗaya bayan ɗaya ana yin kamun kafa da su zuwa ga Allah saboda haka jama'a a tawassuli da annabi Muhammadu abu ne halal Allah biya bukatun magarka annabi Muhammadu a kuma muna wa galadiman gari shi ma ya iso wannan waje mai albarka to kamar yadda al'adar littafin ya gabata akan karanta ne a wake sannan sai a zuwa fasarta saboda haka a wake mana waɗannan abayatu har zuwa kan wa bi ammaika nayyarai falaki majalin wa kullu ataru minka ita'u na jin baitoci daga rubaki a sabika ga uku na jin ga hudu baitoci bakwai kenan a wake mana su insha Allah Allah ba mu dace a bismillah
صل يا رب ثم صل على من وللخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم صل على من وللخلق رحمة وشفاء وبباقي أصحاب المذكر ترتيب سينا تقضي لهم والولاء صل يا رب ثم صل على من وللخلق رحمة وشفاء صلاة الخير مرتضيه رفيقا واحدا يوم فر سر فقاء وحواريق الزبير عدل قرب الذي انتقد به أسماء هو للخلق رهبة وشفاء والسبيين توأم الفضل سعد وسعيد من قدة العسفياء وابن أوس من هونت نفسه الدنيا ببذل يمده إسراء وللخلق رهبة وشفاء والمكنى أبا عبيدة إذ يأتي إليه الأمانة الأمناء وبأميك نير الفلك المجد وكل أتاه منك إتاه هو للخلق رهبة وشفاء أكبر ومقداره العظيم
Malam mai nazami Shehi Muhammad al-Busiri yana faɗi a cikin wannan baitoci nashi. Yana ce, Ya Ubangiji, muna kamun ƙafa da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wa bi baƙi a sahabika da sauran sahaban annabi baki ɗaya alal idilaki, al-muzhiri ababen bayyanawan tarjebe wato jerantuwan daraja tafliluhum fina wato fifikonsu a cikin walwala'u da ƙaunarsu cewa wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan mu kuma Allah jibinta mana son su son su kuma addini ne wanda yake son sahaban annabi Muhammadu to tabbas yana son manzon Allah wanda yake son manzon Allah yana son Allah wanda yake son Allah zai shiga aljanna amma an kaga waye gare kana kin sahaban annabi Muhammadu to za ka shiga wutan jahannama Allah kiyaye domin kin su yana jawo kin annabi kin annabi yana jawo kin Allah kin Allah yana jefa mutum a wutan jahannamu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu albarkan sai da rasulullahi saboda haka wasu jama'a an jarrabe su da kin sahaban annabi da zagin kaman su Abubakar su Umaru kaji suna zagin su ‘yan shi'a kenan waɗannan in ba su tuba ba za su shiga wajen nan. akwai kuma waɗanda su kuma sun zarce ko in ce sun gaza kawo inda ake so a kawo sahaban annabin sai zama su ne wulaƙantattu su ne abin tuzartawa abin har ya gangaro kan annabi muhammadu to kuma waɗannan in ba su tuba ba za su shiga wuta Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu albarka annabi Muhammad. To muna kamun kaba da sabon annabi Allah ya biya bukatun mu baki daya. To a cikin sahaban sai aka yi tafsiri. Sai shehin malamin ya ce, Dalhatul khairi ai limni ikisani ina kamun kafa da dalhatul khairi wato dalhatu mai yawan alheri wanda hadisi ya tabbata daga Rasulullah yana cewa wanda yake so ya ga ɗan aljanna wanda yake tafiya a bayan ƙasa da zaran ya ga dalhatul khairi to ya ga ɗan aljanna eh aka manzon Allah ba shi wannan shaida ɗan aljanna ne kurum wanda yake tafiya a bayan ƙasa da ransa wato sai dai in bai mutu ba amma zai shiga aljanna kuma ba mamaki dama yana daga cikin asharatul mubashiruna bil janna mutane goma wadda annabi ya lamunci muka shiga aljanna to dalhatul khairi yana cikin su sannan shehin malamin sai sake cewa murtalihi kuma yardaddan manzon Allah yardaddan Allah manzon Allah ya yarda da shi Allah ma ya yarda da shi rafiqan kuma abokin manzon Allah cikin hali na yalwa da cikin hali na tsanani wahidan shi kadai kuwa yauma a wannan yinin da an rufa ƙa'u dukkan abokanan manzan Allah farrate gudu ta bar manzan Allah ana nufin ranar badar Eh, wato malaman tarihi wani sa'in sukan yi rufin asiri a ce a ranar badar an watsa an bar manzan Allah sai mutane sha hudu wasu su ce sha biyu, wasu ce mutane uku, wasu ce mutum ɗaya. To mutum ɗayan in har akwai shi to shi ne wannan dalhatul khair. Shi ne wanda ya wanzu da annabi amma duk sauran an juya an ba da baya. To ko shi ɗin ma rubin asiri ne. Eh, Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da turmutsu ɗaya turmutsu ɗaya sai ya rage shi kaɗai. Al'amarin ba dama ranar Uhudu an ga abin mamaki. kuma Allah yana so ya kwatanta aya ne ya zama manzan Allah a fagen jarumtaka gade babu ne shi kadai ne mai da wani abokin tarayya su ma kansu suna faɗa jaruman cikin na idan yakin ya kirbe dole sai sun dawo bayan annabi sannan suke son samun tsira kuma shi annabi bai san tsoro ba a'a dan haka ne ma ke ce na hawa alfadari kuma shi alfadari dama gaba gaba gaba gaba gaba ne yake ta yi in ana yaki sabanin dokin ya ji ruwan kibau ko harbi zai yi baya amma ban da alfadari shi alfadari sai dai ku je ku alaka tare to dan haka manzon Allah shi alfadari yake hawa bai san tsoro ba eh to amma a wannan ranar dalhatul khairi ya nuna abun mamaki manzon Allah da wasu gungun jama'a suka taho masa sai ke ce wa zai kare mun waɗannan yana da aljanna mun je waɗannan kare shi ya juyar da su wasu suka sake tasowa ya juyar da su wasu suka sake tasowa har dai abun harbin sama ya kare ya zama bai da komai in an harbo abin harbin sai dai zo ya kare annabi muhammadu da gangan jikinsa da komai wannan tarihin da an riga an sha jinta illa dai da yake munasaba an maimaita shi a nan shi yasa muke ta faɗi amma da la'adul khairi ko cikin kitabu manaqibul ansari da muhajirun mun karanta tarihinsa idan masu bin mu suna bin mu saboda haka yana ɗaya daga cikin sabon annabi yardaddu gogaggo wanda komai rinsi ba su barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine shehin malami yace Allah muna kamun kafa da wannan yarjajjen bawa wannan yarjajjen annabi Muhammadu kuma abokin annabi Muhammadu wanda ya tsaya tsayin daka ya kara mutuncin mahaifin Allah a ranar Uhudu Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun malar annabi Muhammadu albarkan wannan babban sahabi mai girma dalhatul khairi Allah ya ba mu albarkacin sai biya bukatu mu albarka na Muhammad to har yanzu shehi malami sai sake cewa ina kamun kafa da wa kuma yace wa hawarika da mataimakinka wane ne mataimakin nashi yace az-zubair shine zubair bin awwam abin karmi to shi zubair bin awwam shine uba ga wani sadauki shine Abdullahi dan Zubairu wannan ne sha jinin annabi shi ma sadauki ne bai san ma'anin bai san tsoro ba dan me saboda shan jinin annabi ne yayi aikin da zai gagar mutane da yawa shi dai sai yayi tarihin sa dai mun sha karantowa kowa ya sani dan haka yana kamun kafa ga ainihin wato hawarinsa hamuna na manzan Allah shine Zubairu dan Awwam allazi wannan da Asma'u wato Asma'u yar Abu Bakar an jabat da haife shi bihi da shi albarkan shugaban sallallahu alaihi wasallam wato ita Asma'u yar Abu Bakar ita ta haife shi shi kuma Zubairu dan Awwam wacce ta haife shi ita ce Safiya Safiya ‘yar Abdulmuttalabi wacce take ya a wajen sayidina Hamza, Barji Hamza, to ai Safiya yarsa ce, kuma ita ce shaƙiƙiyarsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, amma sauran uba suka haɗa, amma shi da Safiya uwa ɗaya uba ɗaya kuma ta girme shi Hamza, Hamza shi ne ƙaninta. To ita Safiya ita ta haifi Zubairu wannan ɗan Awwamu, shi kuma Zubairu ya haifi Abdullahi. ya sake ce Abdullahi ɗan gata ne, e shi kan shi sahabi, ubansa sahabi, wanda ta haife shi sahabiya, kakanta ta bangaren uwa ta bangaren uba duk sahabai. Abubakar sahabi, a nan Zubairu bin Awwan shi ma sahabi, shi Abdullahi bin Zubair. Kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda shi ne lokacin da gabara koma Madina aka haife shi saboda lokacin su masu gumaka suna cewa wai Muhammadu ya yi wa gunki laifi, saboda haka gunki sai ta rike aihuwa. Kaji ƙarya. to shi ne Allah tona asirinsu aka haihu zai to in gunki ta isa ta hana to gunki ba ta iya hanawa ba to shi ne yake cewa yana kamun ƙafa ga wannan hawari na manzan Allah dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ga ainihin hawari na mataimaki na idan mutum yana da wani mataimaki kamar nawa ya nuna min ni maulana rasulullah kuma har cikin wani hadisi manzan Allah yana ce kowane annabi yana da hawarinsa amma ni hawari na shi ne zubairu dan awamu Allah kare ta gare shi to dan haka yake tawassuli da shi ainihin zubairu dan awamu domin ma muna tawassuli da zubairu dan awamu Allah dan isan masarautanka dan isan maulana rasulullahi a gare ka dan abin da yake tsakanin ku na soyayya Allah ka biya bukatun mu Allah ka biya bukatun mu Allah ka biya bukatun mu ka yayi mana dukkan abin da yake ba mu tsoro da abin da zai daga mana hankali abinda zai kawo mana kwanciyar hankali da alheri ka tabbatar mana kuma Allah ka samu ga annabi Muhammadu dan albarkan Zubairu dan Awwamu dan albarkan dukkan waɗanda aka yi tawassuli da su zuwa ga Allah Allah ya samu ga annabi Muhammadu to har yanzu kuma yana yin tawassuli sai ce ina kamun kafa walis sabiyaini da sarkakakku guda biyu sabiyu sarkakekke to sai aka yi tasniya sadiyai ne sarkakakku guda biyu wannan sarkakakku guda biyu tau amma falale wato ainihin wato tagwaye ne na bibiko tagwaye ne a bibiko wannan kamar zai tsira wannan wannan kamar zai tsira wannan to su wane ne waɗannan metan tagwayen bibikon waɗanda suke sarkakakku sai ce sa'ade ne wato sa'adu bin abi waqasi dawa kuma yace wa sa'idin da sa'id bin zaidin yayin da al-asbiya'u wato tsarkakakku da ake kirga su to dole sai an sa waɗannan Inde za a kirga wanda suke tsarkakakku a wajen Allah a wajen manzan Allah sai an sa wannan sa'ad bin abi waqasin sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma mun yi tarjamar sa a ran da ya musulunta Allah da ikon shi kafin shi ba wanda ya zo musulunta a rana bayan da ya musulunta kuma har rana ya faɗi a rana ba wanda ya musulunta wato Allah ya tsayanta mishi rana na musulunci kuma lokacin da ya musulunta jama'an da suke musulunci duk duk ba su da yawa amma ga shi ya zo ya musulunta a hannun maulana rasulullah kuma ya halicci dukkan yaƙoƙi da aka yi tare da manzon Allah in banda yakin badar a yakin badar ne ya tafi kasuwanci a sham kan ya dawo abin ya faru a bayansa shi da dalhatul kairi da muka yi magana a kan to sun tafi sham kan su dawo al'amarin ya tabbata an yi a bayansu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo rabo na kaso jaruman da suka halarci badar da ya cirewa sa'ad bin abi wa qasim ya cirewa kuma shi dalhatul kairi aka ce ya rasu lalla ya bu zalar da wai ci to ai na bi ku sani sun halarta ko shakka babu ko ne mu gansu ba ma ni na gansu sun halarci badar dan da suna gari abin ya faru ba makawa sai sun halarta to saboda haka ba su halarci ba ba amma ba su kazan badar dan haka ne ma ake cewa kai tsaye sun halarci badar eh to ina daga cikin su shi sa'ad bin abi waqasi kuma duk addu'an ne Allah yana karba an tambaye shi ya kai ka samu wannan irin alheri da duk addu'an da kai Allah yana karban maka yace a ranar da aka yi hudu a wani ruwaya sai ke cewa ana ba shi kibau yana harbawa ana ba shi kibau yana harbawa sai ke cewa Allah waɗannan makiya annabi Muhammadu Allah ka rugurguza su Allah ka karya su Allah ka nisan da su annabi yana jin wannan addu'a da yake sai na ce Allah karfi addu'an sa shi ga abin da yake addu'an a kansa annabi ya ce Allah ya karba Allah zai ce to ba wannan ba duk addu'a daga yau in dai zabi ne zai yi ta to na karbe ta saboda matsayi irin na maulana rasulullahi to daga ranar duk addu'an da yi sai ka ga Allah ya karban masa shine a zamanin sayyidina Umar dan Hadabu inda ba kuma ta ba duk wayannan mun yi tarjama su illa da yake an samu munasaba ne shine kurin muke dada mai mai ta wasu kalmomi dan ƙarin bayani dan ƙarin fahimta amma ba haka ba waɗannan duk an riga yi bayani to shi sa'ar bin abi waqasin Allah ya kara masa yarda duk addu'an ne Allah yana karba Umar sai shugabantar da shi akan Kufa ya mai da shi shine gwamnan Kufa ya tafi yana kulawa da shanin su sai kara aka kawo kara wajen Umaru shi wannan mutum ba da ka turo mana bai fayyar sallah ba wai sa'ad bin abi waqas ne bai iya sallah ba shi yasa jama'a dan adam abin tsoro ne sai a kyale shi kurum ba bai iya sallah ba amma kuma shege limanci shege jagorancin komai da komai to amma ga shi sun rubuto sun kawo sayyidina umar dan hadabu shi kuma sayyidina umar dan hadabu ba yanda zai yi a kawo kara ya zama bai saurari jama'a ba in ya haka zai zamto kamar bai adalci ba saboda haka zai saurari jama'a kan wannan ƙara da suka rubuto suka aiko masa. To shi ne ta da mutane a jiya bincike wakila shi ne da kansa lokacin da ya ran gadi aka mishi wannan ƙara to shi ne sai kira sa'ad bin abi waqafin dan ya dome shi bincike shi kan wannan ƙara da bayin Allah suke yi a kansa. Shi ne sai cewa halifa a gaskiyar magana abin da suke ƙara na kai ba haka bane. Ka san ne ka san halaye na ka san abin da zan iya yi ka san abin da ba zan iya yi ba yake gaya masa kuma wannan shine gaskiyar magana to amma tun da an kawo ƙara dole zai saurara ya bi kadin magana don a tabbatar da shari'a domin komin sanin alƙali a kan abin da ya gudana ko da gaban shi abin ya gudana in ya zo zauna kujerar shari'a zai yi shari'a to wajibin su ne tambaye mai ƙara da wanda ake ƙara saboda haka sai na ya san halinsa ya san abin da zai iya ya sa abin da ba zai iya ba amma tun da ana ƙara ne yanzu ya tsaya kudurin alƙalanci ba dole sai ya yi tuhuma ya bincika ya ga inda gaskiya take muna wa shehi mu barka da zuwa a shehi man kano na shehi ya ga shi ma ya iso wannan waje mai albarka muna masa barka da zuwa ko muna fatan Allah ƙara masa lafiya ya ja kwana cikin alheri fatikace jama'a da aka je bincike sai na umar ya fahimci ƙarya suka masa sai sallah ya kake sallah yi alwala yau kai mana jagoranci mu je yi karatun da kake yi ya yi tun zuci jama'a haka yake sallah aka ce duk haka yake sallah aka tattamai mutane ko ina suka ce ai yadda yake sallah kenan sai wani masallaci na bano abusu shine aka samu abu sa'adatu shine yace a ba haka yake sallah ba ba haka yake mana sa shi shi kare fada amma duk sauran jama'a sun ba da shaida akan gaskiyarsa da amanarsa sannan sai da karo wasu tuhumomi cewa na je yaƙi an samu ganima ya zo sai ma sha'a gaji sha'anin mutane eh wai bai raba ganimar yadda ya kamata sai abin da ya ga dama yana son ka sai ya jirga maka kuma ba son sai ma hana ka aka bincike jama'a na ma suka ce ba gaskiya bane abubuwan ne to shine a matsayin sa'ar bin abi wa qatil dan adam ne wanda yake da zuciya jikinsa rai sai ya motsa kuma shi ga shi annabi ya lamince masa duk abin da ya addu'a sai Allah ya karba. To shi ne sai miƙe tsaya ce Allah, in wannan mutum ƙarya yake yi Allah ka ja kwanansa, ewa ka ba shi tsawon rayuwa, kuma Allah ka makantar da shi, Allah ka haɗa shi da fitina da masifa. Wannan addu'a da ya masa kenan guda uku kuma Allah ya karba. Allah ba shi dogon kwanuka ɗin kuma ya hada shi da masifa. Domin lungu-lungu yake yi sai je cire wanzansa yana tsarce yana kama yara ƙanana zai lalata da su. Dattijo ne fa, wanda a zamanin shi har shi ya ga manzan Allah sallallahu ya ga manyan sahabai wanda suka ga manzan Allah amma ka ga abin da Allah ya jarrabe shi da shi saboda me saboda ƙarya ƙarya abin da tsiya faɗa ƙarya ne kuma Allah sai makantar da shi din wanda ne ya ya zama ne sai ce to da tijo ne wanda ya jawo kanshi masifa sa'ar kuma ya mishi addu'a kaji shi ma da kansa yana faɗa ya jawo kansa masifa yasa jama'a dan Allah dan ma'aikin Allah muna haɗa ku da girman Allah a ringa faɗin gaskiya. Kada ya zama ana ƙarya. Ƙarya yana jefa mutum a wuta. Gaskiya kuma yana jefa mutum cikin gidan aljanna. Allah ya taimake mu mu ringa fatantawa. Wannan ta ƙarshe shine Sa'ad bin Abi Waqqas. Shi kuma Sa'ad bin Zaidin shi ne muka yi tarjaman babansa Zaid bin Amri wanda albarkacinsa ne shi ma ya samu abin da ya samu. Mun karanta cikin Sahihul Buhari in ba ku manta ba. babban sahabin annabi ne mai gaskiya mai amana da yawan ibada mai biyayya ga iyayensa biyayya ga iyayen kuma ya jawo masa alheri wanda ina cikin mutane goma da annabi Muhammad ya ce dan aljanna ne to shi ma a ƙarshen rayuwarsa ya samu wani imtihani na Allah wanda wata mata ta mashi ƙarya ta ce wai filinta ya zo ya shiga filinta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni din zan shiga cikin filinki da zalunci bayan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisinsa cewar duk mutumin da ya ɗauki fili ko da take guda ne ba na shi ba na gida ne ko na gona ne aka yi makwabtaka sai ka ƙara to ranar tashin kiyama za a ciccigo maka wannan filin tun daga ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta ɗaya za a zo a ɗora makaranta shi kiyama. jama'a ban sani ba ko kuna fahimtar wannan hadisi da kyau ba ga wannan ƙasan kaɗai ba za a cicciko tun daga ƙarƙashin ƙasa ta bakwai tuwikahu bi sab'ina ardi bi sab'i ardi ji manzon Allah sai a ɗauko sai a ɗora wa mutum saboda haka masu shiga gonakin mutane ku ji tsoron Allah kuna musulmi ku ji tsoron Allah masu shiga gidajen mutane kuna musulmi ku ji tsoron Allah wallahi za a ɗauko abin a ɗora mutum ran tashin kiyama. Jama'a, ko ba ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ba, ko wannan ƙasar namu guda ɗaya, kaurin sa bata biyan shekara ɗari biyar ne. Wace an cicciko an ɗora mutum ya zai yi, to ka yi lissafin tafiyan shekara ɗari biyar biyar sau bakwai, haka za a ɗauko a ɗora mutum. Karka nuna wai kai ka bi shi kwarewa ka san zamani ka san lauya da kai da lauyan duk sai Allah ya ba ku cikin wutan jihar nan. Ku ne ku tsaya da gaskiya kurum. waɗanda suka yi zaluncin suka wuce me suka samu kai kuma yanzu da kake yin din me kake samu wai shekarun ka nawa kana ganin shekarun ka da suka wuce nan gaba ka iya maimaita su ina wanda tashi ma san da jar kake yi jama'a mu ji tsoron Allah shine amfanin zuwa wajen maulidi wayannan sahabbai guda biyu Sa'adina bi Waqasin da Sa'ad bin Sa'id bin Zaid to tau amma falari wato tagwaye ne na fifiko kuma tsarkakakku to shi ne mai littafi ce Allah na kamun gaba da wannan tsarkakakkun guda biyu abokanan shugaba ka biya bukatuna to mu ma muna kamun gaba da su tsarkakakkun wannan guda biyu tare da na biyu wa ƙasin da sa'idu dan zaidu Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya duk abin da zai daga mana hankali Allah magance mana shi wannan gari namu Allah kwararo mana arziki ya kwararo mana albarka ya kwararo mana zaman lafiya da albarkar shugaba a tajiranmu da malamanmu da sarakunanmu Allah biya bukatun wanda suka rasu Allah jigar su ma Allah ba mu cika da imani sai ya ce wa bin auge ya ce to har yanzu ina samun kafa ga dan auge wato shine Abdulrahman bin auge man wannan da a duniya duniya awwalar ta ƙanƙan da na suru kansa bi bazalin da yawa-yawan kyauta wanda isra'u ainihin yawan dukiya yumin yana daɗinsa shi abdurrahman bin abin ba in ya ɗiba dukiyar ya bayar sai zama kamar bai bayar ba wato Allah buɗe mishi taska na arziki da yana kwararo masa yana kwararo masa yana kwararo masa shi ta manzo Allah ya ce masa hidiman gidana hidiman iyalai kai na dora maka shi eh shi ne mai hidiman iyalan manzan Allah duk abin da suke so su gaya mishi shi kuma sai ya kawo kwando kwando dukiya dukiya yimi ne yimi buhun buwa ga yake kawowa har yin san da ya kai matan manzan Allah suna jin kunya su gaya wa Abdurrahman bin Audin babu abu kaza saboda in sun faɗa to sai an kawo musu ninkin baninki saboda haka sai suna jin kunya to ya rike manzon Allah wannan amana duk abin da ma'aikin Allah ya so yana yi dan haka Allah ba shi wani matsayi a sahabiyai wanda bai ba sauran sahaban ba shi kadai ne wataƙila sai Abubakar wanda ya taɓa yin sallah annabi ya bi shi amma duk sauran annabi ne yake sallah suna bi amma sallah Abdurrahman bin Auf wata rana ya yi sallah annabi Muhammad ya bi shi da ma annabi yake zuwa sai sahabai suna buga hannu suna kai akwai wanda ya zo ƙararrama kai ga mai wajen ya zo sai zai yi baya baya har ya fara yi sai maza Allah ya ce makana ka makana ka makana sai a yin da kake sai a yin da kake sai a yin ya yi sallah ya yi sallan ya idar annabi sai min ya ce jama'a ku saurara abin da zan gaya muku wannan ya zama sunnar Allah duk annabin da Allah ya ku ba zai mutu ya koma ga Allah ba sai a cikin sahabbansa wani ya yi sallah ya bi shi da wannan aka gane duk annabawa suna da sallah cikin addinin illa lokuta ne suka bambanta amma duk annabawa suna da shi saboda haka ku kwantar da hankalinku kuma da zaran haka ya faru alama ce na shi wannan annabin ya kusan koma ga Allah eh to ga gani ga farin ciki ga akasin farin ciki zai dauki wakati to Abdurrahman bin Auf ya kai haka to yana ba sahabbai kuɗi bayan rasuwar manzon Allah kan ce a tara mishi wanda suka yi badar to duk sai rarraba musu kuɗi gaba ɗayan su matan manzon Allah rarraba musu kuɗi ai wani ta goma shi na shi da ya zo ya sami ummin mu'minin Aisha ta ce Allah tana amsa addu'an kowa da kowa wannan kamun kafa da mai gidana tana nufin shugaba daga wannan kyauta na Abdurrahman bin Auf Allah karka sa kyautan sai sake zuwa ya same ni ba ce ina kabari ni ina jin kunyansa jama'a kun ji Aisha tana jin kunyansa saboda yawan kyauta. To, Allah ya ba mu albarkacin su. To shi ne shehi malami ya ce muna kamun yana kamun kafa ga Abdurrahman bin Awbi. To mu ma muna kamun kafa ga Abdurrahman bin Awbi. Irin yadda Allah ya zazzaga mishi taskoki na dukiya, to Allah mu ma ya zazzago mana wannan taskoki na dukiya. Na an addu'an shari'a na ce Allah ba mu kudin a hannunmu. A hannunmu Allah za ka ba mu. Ko mu yi aikin alheri. In ka ba mu ka umarce mu ka nube mu da yin aikin alheri don alfaran maulana rasulallah ka ɗauke mana talauci ka raba mu da ita inda gobe ma ko motsi kada mu ji bare mu danta mu kuma ka kwararo mana arziki ma'ana wuyatun waje siyatu don alfarman shugaban sallallahu alaihi wa sallama muna shigar da iyayen mu fulani cikin wannan addu'a waɗanda kuke da shanun Allah tsara musu kuma ya ba su lafiya kuma shanun su ta haihuwa wanda kuma ba su da shi Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su jama'a da suka rubuto takardu wanda suka aiko mini a gida da wanda suka min test cewa talauci ya dame su to muna kamun gaba ga sayyidina Abdulrahman bin Awfi muna kamun gaba ga sayyidina Muhammad Rasulullah Allah ya dauke mana wannan talauci Allah ya dauke mana wannan talauci Allah ya dauke mana wannan talauci albarkan shugaba sai ya ce wal mukanna da wanda ake mishi alkunya Aba Ubaidata shi ne Abu Ubaidatu, ɗan jarra, shi ma ana mishi alkunya, shi kuma iz yayin da al'umma na ko masu amana ya azi suke danganawan al'amana ta amana ilayhi zuwa gare shi, wato shi ne shugaban masu amana, wasu a nasarar najara na sun zo wajen maulana Rasulullah an yi yarjejeniya kan wasu abubuwa da za a je a karɓo. sai ce zan haɗa ku da amintacce zan ba ku amintaccen mutum turo muku shi wanda a cikin wannan al'umma shi fi kowa mana sahabai to an ta duwa kowa yana son manzo Allah ya tura shi yace to ina Abu Ubaida to Amiru dan Jarra yace gane ci je ka saboda Abu Ubaida to yayi abin da sahabban gaba ɗayan su ba wanda yi a ba wanda yi ubansa ya gani iri iri ba wai a mafarki ido da ido a ranar badar ya zo a cikin rundunar kafirai ya ringa karkashe mutane jarumi ne har Allah ya haɗa shi da ɗan ya ce baba ka daina kashe mana mutane irin wannan ba daɗi ka shigo cikin rundunar mutane ba ɗan kirki ba kana kashe wa annabin jama'a gaban na kama ka da girman Allah da ya koma Muhammadu ka daina ka daina baba sai kawo da kai ya rabu da shi yana ta kashe mutane Allah zai sake haɗa shi da ɗan ya sake jaddada mishi wannan magana ya kula ba sauƙon kuwa iya take alfa ya ce to wannan kan baba Allah shi ne shaida nasiha da duk ɗan zai yi mahaifinsa na maka baka saurara ba to shi ne sai ya gama da shi sun ya aika da shi kiyama ya ce a kan rasulullahi ba za mu saurara kowa ba ta ga uban da ya haife shi ne ba ya kashe shi har lahira akan annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kun ga shi yayi abin da sahabban da su yi ba eh akwai waɗanda suka nemi sai fara da yayin su irin su sai na Abubakar wanda yake manzo Allah ya ce matina min nafsika ya Abubakar akwai waɗanda suka yi fara da dangin su to su ne Allah ya jinkace su gaba ɗaya yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum wannan limni guda hudu da Allah ya jera aba'ahum to ana yi ne da shi sayyidina Abdurrahman bin Awfi to shi yasa kaga amana irin tashi ba kowane mutum ne zai ga uban shi ya dauki makami ya dora mishi wa mala illa najira illa najira kuma amma ga shi amar nasiha da yake Allah zantar da lalle ajalin sa ya same shi kun ji abin da ya faru to shine yake cewa yana kamun kafa gare shi akan biyan bukatunsa to mu ma Allah muna roƙon ka dan Abdurrahman bin Abu Ubaida bin Amr bin Jarrah da amanarsa da matsayin annabi a wajensa da matsayinsa a wajen annabi da kuma matsayinsa a wajen ka ya Allah mu ma ka biya bukatun mu duk abin da muke so na alheri Allah ka mana abin da muke tsoro Allah ka kare mu iyayen mu da suka rasu Allah ji ba su da rahama mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani sarakunan mu Allah ya dafa musu Allah ya tallafa musu masu arzikin mu Allah ya ƙara musu wanda kudin ke makale a bashi Allah ya sa a biya su wanda kuke da ainihin abin nan a wajen gwamnati abin ya makale a lokal gwamnati ne ko a sar ko a federal Allah ya fito musu da kudin su da albarka annabi Muhammadu wannan gada namu kuma Allah ya sa mana a zuwa fara aikin laure waɗanda aka fegin su zai shiga cikin wannan harka su ma a biya su akan kare dan albarka annabi Muhammadu Allah ka yi mana kamfanoni masu yawa a wannan gari masu ainihin masu karatu mazanmu da matanmu Allah ya ƙara mana ilimi kuma Allah ya samu ga annabi Muhammadu Allah ya samu ga annabi Muhammadu Allah ya samu ga annabi Muhammadu sai ya ce, yana kamun kafa wadi ammaika da ammominka guda biyu ammomin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama guda biyu nan nayyarai masu haske falakil majidi sauraru wannan na ɗaukaka. Wa kullum kowane ɗaya daga cikin amomin manzan Allah nan guda biyu, ita'u ni'imomi da ba ni'ima kamar sa, a tawu ya zo masa minka daga gare ka ya Rasulallah. Wace ce nima da ba nima kamar ta imani, imani. Amomin manzan Allah su goma ne, maza. akwai mata su uku wasu ma suna karo su adadin to amma su goma nan guda biyu sun musulunta ittifaqan an ittifaqi biyu sun musulunta ɗaya kuma ya musulunta kan hilafa sun zama uku amma bakwai kuma ittifaqan ba su musulunta ba to daga cikin wannan biyun wanda suka musulunta ana ambatan barde hamza wanda wajen shekaru na haihuwa tsakanin shi da manzan Allah shekara biyu ya tsara manzan Allah da shekara biyu amma saboda ladabi na ce man huwa akabaru sun ce Muhammadu huwa akabaru minni wa ana asannu minhu dan shi Muhammadu shi fi wato girma shi ne mai girma shi girme ni to amma na dodon shekaru dai suna da ɗan shekaru biyu da na ɗan ɗara shi saboda su ba su yi wa manzan Allah shigo wato shi ne rashin ladabi a basi wa manzan Allah haka. Babbar dai Hamza shi ake ce da shi sahidu shuhadai. Duk wani wanda ya mutu fagen fama kowaye ran tashin kiyama zai tashi a ƙarƙashin tutan sayidina Hamza. Bardi Hamza Jarmai. to kuma shi ne ake ce da shi laifin layi ko a ce ƙustun layi zakin Allah shi kan shekar wa kansa kirari na cewa ana asadun layi ana ƙustun layi wa ana ƙustun rasulun layi ni ne zakin Allah ni ne zakin manzan Allah me yasa yake wannan kansa kirari saboda yayi abin da duk a cikin sahabbai ba wanda ya abin da ya iya yi eh shi ban dai Hamza menene wannan a yaƙi da yake fitowa yakan zo da hullansa zai sa gashin jimina duk sahabai ba mai iya yin wannan sai shi eh wai duk wanda ya ji labarin sa yake son ya fuskance shi to kar yi wahalar da kanshi ya leƙa ya ga ina gashin jimina take ce to fuskance shi da nan saboda ba ya tsoro saboda jarun ta kansa yana kama zaki da hannunsa eh ba ta hanga ba a garbi hanga bai da dama a duk sahabai sun ba mai jarun ta kansa ai rashin sa ne kake ta ake ambatan su sai dina ali bin abi talib su ne gida bin aswad wa khalid bin walid amma lokacin da asdullah yake ai ba mai jago ba ba wanda yake da jarun ta ka irin nashi yarmai an bayani kamar su daga abin da ya kamshi wannan jarun ta kan saboda asalin sa ya tashi shi maharbi ne ya albar zama cikin gari yawancin zaman sa daji ne eh a daji yake zama saboda shi baya son zama zaman banza haka wawai a to da daji yake tafiya namomin daji yake karawa kuma abin da je samo na nama in yana shigowa gari daga can wurin da kirari irin na mazaje kuma duk inda zai samu gunkin jama'a sai ya tsaya ya yi kirari ya ce yau da na fita na samu nama kaza na kashe amma da wani da wani da wani na basu na haɗu da wani da wani na kashe abu kaza na basu da wani da wani da wani na basu kaza ga kaza kuma da na samu wani har ko yanzu na zo da shi gari sai wanda shi ke wani shi kadai a cikin ashabu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka jarumi ne kuma ba wanda za ka gan shi ne kare na shi ba dogo ne eh gaddan gani ne kuma ga ido irin na mazaji kuma jikinsa duk gashi ne sa ake ce mishi wai gargasa eh saboda gashinsa ta ko ina jikinsa gashi ne kai da ka ganci dai ka ga namiji ba kuma wanda za ka yi wasa da shi ba a a dalilin musuluncinsa da ba musulmi ba dalilin musuluncinsa abinda Abu Jahal ya ma Maulana Rasulullah jama'a in Allah ya haɗa ka da mutumin da bai son Allah bai son manzon Allah to sai ka kyale haka Abu Jahal ba dan wannan dan Allah ne babansa ne amma ya kira shi a cikin jama'a a cikin jama'a kai Muhammadu kaza kaza kaza kai ne ya farfasa nuna nan kalmomi a kansu da za ka gama ba da wurfa maka ce wurfa ma ba muka dauko ba ta muna nan ba kaza ba karin ga gaya ya ce kuma shi manzo Allah ne sun koyar da kai ya shiru duk kalman da babansa yake gaya masa bai ba shi amsa ba jama'a kuna jin ladabi ya waɗanda kuke neman albarka kun ga wannan bakazuri ne fan tagariya wannan kuma musulmi ne shi kuma kai ba ma musulmi shi ne shugaban musulman ba ma kaji wannan kafirin ya ajiye shi yake ta zage shi amma saboda girman cewa shi dan uwan ubansa ne sai kuf kuma da ya kun sai sun kai da kai idan kai ya zura mishi ido yadda wasu suke rashin kunya iyayen kuna magana kuna zura musu ido kamar ku haɗe su ba ladabi ba komai to ku ji dai rasulullahi wannan da kuka ce kuna tsaunansa kuna son sa ku ji dai ta'adodi irin nasa girmama na gaba ya zazzage shi mushi ko har mata da suke gida labari ya same su an kitse Muhammadu ana cin mushi mutunci aka rugo da gudu aka zo aka haɗu shin ma Abu Jahal ya samu dama ya faɗi abin da ya faɗa na nashi gwargwaron iko duk abin da ake hanzari na daji to bayan hanzari na dawowa to akwai wata kuyangar ta sai ta ruga sai ta tare shi Hamza kuna nan dan ku Muhammadu a ringa ci mushi mutunci to me faru ina daji me faru sai ta kwashi labari kaf da gaya mishi ya ce Muhammadu nawa ce to za mu akwai bakana wanda ya zo ne da zai aje ya ɗauki bakan sai ina aiki ne Abuja zai shi ina nan can wajen Safa da Marwa shi kenan sai ne da Arabi sai ya zo ya same shi kuma an taro cikin jama'a sai tsaya ya wa kansa kirari yadda ya saba shi kuna nuna nama kaza da kaza ya farfada ya ci to amma labari ya same ni akwai wani daga cikin ku ba wani ba kuma gashi Abu Jahal Abu Jahal kuma dan uwana ne amma ga cin mutuncin da yawa Muhammadu yace to matukan ina da rai Muhammadu ya bukar wannan ba za a ci mushi mutunci ina da rai bani Hamza sai ya ɗauki wannan bakan nashi ya gube shi nan a goshi sai kwantsama masa ba sai ko shi fashe tana siya da jini ba to shi abu jahal yana da shaidanun samari masu koya mishi baya na shaidanci shi suka yi kya za su rufe hamza in ce kai ku ruba wa kan kwasiri hamza ne ba ko kwafi kancan da kuna so ku jawo mana wani masifa ku bani in ji da wannan abu guda ɗaya saboda a cikin kowa zai iya taransa ba wanda zai iya taransa saboda haka sai ya dakatar da su ya ce ku bar shi kuren ya gama harko wato ya tashi bar mu to shine hamza sai ya koma ya ɗauko salsala ubansu ne ɗaya amma uwa kowa da tashi ya ce kai uwanka ba ita ce wance yar wane dan wane dan wane dan dan ne zai samu kakanninsa guda bakwai to wane kuma a tarihinsa shine wanda ya sata lokaci kaza kaza wane kuma shine wanda ya aiki na tsiya aka kama shi da kwartanci ya rinka ba da tarihi ya ce ko ba kakannin ka aka suke ba gaya min shi muhammadu me za ka faɗa na aiki tare da shi to al'amarin har ya kai haka ya ce ai ya wuce haka ma kai da kake ganin zama ya ma wuce haka kai amsa ne yake gawa dan uwanka abu jahal to kuma sai ya so saboda ya san bai da wani hujja to da kuma kuke zai Muhammad ni kai ni yau yanzu nan ma na tabbata annabi rasulullahi ne kuma na tabbata dan da yake faɗi gaskiya ne inda wanda ya sai ya hana ni shiga musulunci in gan shi inda wanda ya isa to amna kuni in kuntum sadiqina abin shi ko hana ni shiga musulunci in gani to shi ke na sai musulunta bayan nan ne ya tashi sai wajen manzon Allah ya rasulullahi na je na yi wani aika aika amma amun abu a ni dai abin ne kawai da musulunci su ce ai ka riga ka fada ba wa tuni musulunci ka riga ka fada dama tun bil azal Allah zan tarkai za ka musulunta to wannan shine barzi hamza a wajen da ya faru kuma shine wajen uhudu abin da ya same shi ya same shi kuna ga muku ba jawar ne kamar sa yakin uhudu shi kadai ya kashe mutane talatin talatin shi kadai mutum na ƙarshe wanda ya kashe shi shine Siba'u ɗan Abdul Qudsa shi kuma kan nan dama ita Hindu bintu Kutubatu an kashe mata ubanta da ɗan uwan ubanta da ɗansa Walidu ga Shaybatu ɗan abin nan Rabi'a ga Kutubatu dan Rabi'a duk an kashe su ga Walidu ɗan Kutubatu iyan wanta ne aka mata wannan barna shine sai rantsuwa wallahi sai ta kashe Hamza amma rantsuwa da na kafirce to shine aka yi harin wannan wahashirin din nan dan uwanmu dan Afirka rashin arziki shi kuma ya sa shi yarda abin da ya sa yarda an ce in ya kashe Hamza ya yantu wato an yanta shi dama bawa ne to shine da aka zo yakin fa bai iya fitowa ya tari Hamza ba jama'a ba mutum ɗaya da yake isa ya tari Hamza wallahi ba shi da takobi biyu yake yaki ba tun da laraba su ba saba ganin mayaƙi mai yaƙi da takkowa biyu wajen Hamza takobi ɗaya da ma ɗaya a hagu kuma ta ko'ina an zar wani gwaninta da yake har birgi ma yake a ƙasa irin yadda shani ta suke a gado a cikin ƙasar haka yake in ka zo masa ta baya ba sai ya waiga ba zai yi ƙasa kofin ya zama da aka ringa yin hamza mutane talatin kuma kowanne ya kashe sai ya masa sarmu ya cire ainihin abin da yake yake ɗaukar da shi to ya kashe wannan bawan Allah Tubawu dan Abdul Qusa ya durkusa ya yi masa salbu shi kuma daga can wa ashiru shi ne sai ya sai sai ya sako wannan balbe ta nashi ko kuma ka ce mashi sai ta zo ta sauka a kirjin sayidina Hamza da ta sauka kirjin sa ya dakkar sai ya ganshi ya ce a matukan ina da numfashi ba za ka saba shi ne sai tashi to kai masa sura yana tafiya jini yana kwarara ya zuba sai ya durkusa ya sake miƙewa ya durkusa ya sake miƙewa to durkusa na uku shi ne ya rasu rasuwar tsaki shi ne abin da ya gudana ya gudana da a hudu duk kun sani bayan nan shi wanda ya kisan ya je gaya wa hindu ta zo ta duba sai ta ga hamza ne ta ce ƙwarai shi ne wannan shi ya kashe babana shi ya kashe ɗan uwan babana shi ya kashe ɗana to ta zo da wani wuƙa ne kai ne shi ne ta fasa cikin barde hamza ta fasa cikin ta ciro hanta ta yanke da ta yanka hantan ɗan guntu wanda za ta yi haɗiya ta sa ta tauna ta tauna sai ta ji ɗacin da ba ta taɓa ci ba a bakinta shi ne sai ta bursar ta tubar saboda ba za ta yi haɗewa ba to babban abin da nake son jama'a ku tara hankalin ku a nan ku fahimta shi ne annabi muhammad ya yi magana an ya ce ya rasulallahi ta cire hanta na babanka hanta ta yanka ta sa baki ta kasa haɗewa mata zubar ta magana ce ayya lau da hala baɗaniha da wannan hanta na ainihin bardi hanzu ya shiga cikinta da haramar alhannar da wuta har abada har a tashar kiyama ba zai kona ta ba jama'a me yin sirri soyayya ba ta taɓa yin sallah ba a lokacin ba ta taɓa yin azumi ba ba ta taɓa komai ba amma inda ta haɗe za ta mutu a lokacin aljanna za ta ji to da irin wannan hadisai na asararan manzon Allah da hadisan da na karanta a wasu wurare wasu suke ganin mun je kiyama za a sha mamaki da ya sha mata wannan saboda shi hanzu mai imani ne da za da ta haɗe ba ta ba wuta an ji maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'anan wannan inda rahama take ko raban wajen kai ka hadu da rahama ba cikin bari na rahama babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun tana jama'a annabi ne wuce iyatakun da suke na tsinantaka maza su kwanta da maza ƴan uwansu Allah ya tsine musu, Allah ya la'ance su, Allah ya turo azaba aka halaka su, kun tuno? An yi wannan abin shekaru aro aro shekara dubu ɗaya dubu biyu dubu uku har da wasu ɗaruruwa sana na da yake zuwa duniya. Amma da annabi ya zo da jama'ansa za su wuce wajen, ya ce wa jama'a to to jama'a ku shirya, kun ga wannan waje da za mu shiga waje ne da aka halaka da jama'a annabi lutu mota ce kake domin gaggawa mu wuce. wajen da aka saukar da azaba a wuce to in an saukar da rama ba rahaman kuma kamar annabi Muhammad to shi sa wata ake haramta musu ziyaran annabi ko su taba abubuwa da annabi ya taba ana cutar su annabi shine asalin rahama in ka samu soyayya ka tsare jama'a kuna ji Abu Lahabi wanda yi wa manzon Allah shigantaka aya guda sura guda ta sauka kansa amma suwai batul aslamiyya ita zo ta ba shi labari ta ce matan ɗan uwanka ta aihu sai murna murnan kurin duk ranar litinin sai an ɗauke mashi azaba duk ranar litinin sai an fitar masa da nono a hannunsa yana tsotso babu azaba ko dare ko rana saboda ya murna sau ɗaya kuma kafir ne bai taɓa yin sallah ba to me yanzu don ga wanda yake murna ko da yaushe wannan amin manzon Allah kenan sai a basu a basu kuma kun riga kun san shi a jama'a saboda lokaci dole za mu ɗan taƙaita abin mu bashin Allah da shekara mai zuwa don so sai mu ɗauka daga kan Abbasu to Abbasu kuma makiyin annabi ne shi ne ya shiryo ne goye ce ya rasu da layi ɗana Muhammadu na mu shiryo maka baiki na yabo zan maka yace baba faɗa to shi ne manzon Allah yabo manzon Allah yace kada bakin ka ya wawulo kada Allah ya sa hakoranka su zube ka girma da hakoranka rairan ta zama duniya lafiya lahira lafiya kuma ya tabbata sayyidina abbasu amin maulana rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ma ana ganin da wayannan abakun ce da wannan yabo na shi abbasu ga manzon Allah kuma za mu roki sha'irin mu ya mana yabo ko da minti ɗaya ne eh sosai Muhammadu kaina ke so gare ka na ba da kaina Muhammadu kaina ke so gare ka na ba da kaina
كان دامنا نطف كرسول أبنجدنا وعمل بينك زورنا فنغان بينا من دامك أرضك تقامين جرمين جسرتا فيردد موك كان في جيدا أمينا وعمل بينك زورنا فنغان بينا ظلمت يما تردي لك كان إلوني يا عين ليكيني سراج المؤمنين وعمل بينك وبينك نوال بينا نجيرك اليماني تناجع بياني نقامش بيئتي أبيهم الأمينا وعمل بينك وبينك نوال بينا
Alhamdulillahi, jama'a lokacin da ita wannan baiwar Allah hindu bintu kudubatu ta ciro wannan hanta ta barɗe hamza ta yi musula da shi ta yanke hancinsa da kunnuwa don mun karanta wannan aka ji aka gaya wa shugaba manzan Allah kuka yake da hawaye saboda abin yana da girma babansa ne ko kayake da hawayensa bayan wahashiyu ya musulunta ya zo gaban ma'aikin Allah ya ce kai ne wahashiyu wanda ka kashe hamza ya ce ba ni labari yadda kai ka kashe shi sai ce to ya rasu la ai tsoro muke je yadda za mu yi mafakance shi ba zai yiwu ba fako na ringa yi na ringa fako na ringa fako har Allah ba ni dama na masa abin da na masa sai ce sir da abin da ka aikata mishi idan za ka samu dama ka koya kanka karshen ganka to kai min wannan alfarma saboda haka har annabi ya koma ga Allah baya zuwa gaban annabi annabi ya ganshi dangane da ya musulunta kuma an ce ya kashe musaila matul kazzamu ko zai tsaya mishi a wancan to amma tabon ta riga ta samu ko da an je lahira wannan kunya tana nan tsakanin shi da maulana rasulullah kuma barci hamdu shine farkon wanda annabi ya fara mishi sallah duk waɗanda suka rasu manzo Allah ya kan sha musu sallah amma Hamza shi da kansa ya zo ya tsaya a kansa malaman fiqhun malikiya me kuke faɗi dangane da sallan gawa kabbara nawa ke yi kabbara hudu amma da zo tsaya kansa san da ya kabbara saba'in warai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya shigar da addu'a Allahu akbar ya shigar da addu'a Allah saba'in saba'in Allah biya bukatun mu albarka da Muhammadu abinda muke so na alheri Allah mana abinda muke tsoro na sharri Allah kare mu imamin gari muna godiya kwarai da himma da wannan abubuwa da kake dan soyayyar ma'aikin Allah Allah saka maka da alkhairi Allah maka albarka Allah biya bukatunka da duk ɗan uwanka ala rasihim yayan mu Alhaji Yahuza Allah kara mishi lafiya ya biya bukatunsa malam Idris malam Idi kenan muna shigar da addu'a iyayen ku baki ɗaya wanda suka rasu tun da kan malam Idris mai gina zuwa ‘ya'yansa su limamu malam Abba su ma alƙali malam Mudare su malam Huzai Fatu malam Yushau da sauran ‘ya'ya maza da mata na wannan gida duk Allah jiran sai gafarta musu Allah na wara musu Allah ke tara kurakuran su wanda suke rasu wanda suke da rai kuma Allah biya bukatun su baki ɗaya dan albarin Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama muna shigar da bukatan sarkin mu a cikin wannan bukata cewa Allah biya bukatunsa abin da yake suna alheri Allah masa sharri Allah kare shi kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya wannan gari Allah ya daga mana darajarsa kuma shi ma kansa Allah ya daga darajarsa Allah ba shi zanda ya dawo ko to Allah ba shi zanda mai daraja ta ɗaya dan albaran Maulana Rasulullah wannan gari Allah ya sa mana gada a mana hanyoyi ne waɗanda suke ingantattu kuma Allah ya sa mu samu wanda za su zo su yi mana kamfanoni wanda za su ɗiba yaran mu suna aiki dan albaran Maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma dukkan yan majalisa na sarki muna musu addu'a tun da kan gari garaje man gari muna godiya da sadakoki da ake ta bamu ga ainihin madaki ga ainihin tabida ga yariman gari kuma har yanzu shugaban mu na zakirai na sauran masu mulki duk Allah ya san bukatun ku Allah ya biya muku al'adan mu da muke tare da su irin su Alhaji Jibril mai da sauran su ga kita ku karɓi uzuri saboda lokaci Allah ya san ku Allah ya biya bukatun ku iyayen mu maza da mata Allah ya biya bukatun ku Fulani Allah ya biya bukatun ku abinda kuke so na alheri Allah muku Allah kare muku sharri yadda kuka zo lafiya Allah kuma da ku gidajen ku lafiya wanda suka zo daga wurare sun tashi kuma Allah da kuma da su lafiya dan alfarar maulana rasulullahi malamin mu da ya tafiya shi ma dan juma biro Allah da mana da shi lafiya zai haba mariya ban salimi na galimi na kuma muna shigar da addu'an sarkin lafiya Allah ji kansu Allah gafarta masa Allah nawara masa Allah ke tara kurakuransa da alfarar maulana rasulullahi to albasir albakar to ya rasu Allah ji kanka Allah gafarta masa dan albaran maulana rasulullahi mu ma kuma Allah ba mu cika da imani to rayuwar kenan yan uwa Allah ba mu cika da imani Allah ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya iyaye mata Allah muku albarka Allah biya bukatunku ƴaƴan da kuka yi ba Allah musu albarka wanda ba su da ƴaƴan Allah ba su na kirki masu ciki kuma cikin ku Allah sauke su lafiya wanda ba su da aure ƴan mata da zaura duk muna muku addu'a da samari Allah ta da kowa da rabonsa dan albarka dan Muhammadu. Kungiyan agaji muna muku addu'a Allah ta ka muku da alkhairi, Allah ya biya bukatun ku duk abin da kuke so na alheri Allah muku da sauran kungiyoyi da alaran mawai masu mana karatu da malamai masu karantawa Allah ra'asimin Maulana Sheikh Ma'ar Riwanu Allah ya kara masa lafiya Allah ya biya bukatunsa na ibi ma na dawo mana da su lafiya dan albarka annabi Muhammadu sharu garba ahali wanda ko da yaushe muna tare da shi Allah ya dubi zarta annabi da Sheikh Tijani ya biya bukatunsa. abin da yake suna alheri Allah masa sharri kuma Allah kare shi jama'a muna roƙo karanta mana fatihar salatul fati da inna anzalna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من جدار العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أتى من ليلة القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamu alaikum ya tambaya na cewa ƙasar matallahu menene hukuncin mutumin da ya nema wa matarsa aikin gwamnati tana ci gaba da aikin gwamnatin duk abin da ta tambaye shi sai ce shi ya riga ya sauke nauyinta sai dai ta rinka yi a albashinta ina matsayin wannan hadisi
a wannan ba hujja ba ne mace ko ita ce ɗan kwace jama'a ya san ɗan kwace ko jama'a da muka tafi taro a ilore da kuka biya ta kamfaninsa a trailer nawa kuka gani gagara kirki ko? Ba ko ita ce wannan ciyar da ita da wasu hidimomi yana kanka ne dan namiji ka sani a gawawa gabu. Kullum ana yin karatu amma ba ku jin magana. Wani dan to ai wai gwara ɗaya salarin ma guda nawa ne? Wannan dai namu na nan. Guda nawa ne? Ka ce wai ka nema mata ai. Wato mutane za su ƙona kansa wutan jihar nan. Wallahi annabi ya ce dukkan guda ku shiga aljanna sai wanda ya ke to ga masu ƙin shiga aljanna kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ina muku rantsuwa da Allah wallahi tallahi billahi in mutum bai tuba ba yaje lahira zai shiga wuta ta da mace ka ba ta abinci ya zama muka wajibi kuna cutan mata samari ga idan ku nan muna ganin ku munafukai in kun zo nan ku ce kuna tare da mu amma ayyukan ku ayyuka na ɗan wuta dan Allah ku daina wai ba malaman ku da kuka yarda su wai haka kuka suke yi ne me sa ba za ku yi koyi da su ba malamin mu ne ya saba mu labari ba ɗaya ba ba ɗaya ba a gidan sai na ce ina nufin man salo na shi kisa bayan ce falin da yake yi akwai wani kuɗi na musamman wanda yake bayarwa ko da za a yi wani bako shi ba baya cikin wancan lissafi amma ko da shi ya baya ce a ina wancan ina wancan da hausa nake magana jama'a dan Allah mu ringa kula Allah ya bi mana na'am
asar lahu ina hukuncin mijin da yake hasada da matarsa kuma duk abin da za ta yi na ci gaba in ta gaya masa sai ya bata rai
to ya aikata haramu jama'a kuna ji ni da kunne na nace wasu samari suna taɗi a kofa na ina daga ɗaki su suna wannan ɗan kofar na suna taɗi ɗaya ce wa ɗaya ni na leƙa na gama ta na wani ɗan kuri hannun da sai na san duk dabarar da ne na karba don hana ta sai shi ɗaya ya ce to me yasa haka kuwa ya ce a mata suna da girman kai in gabar da garin ɗan kuɗi sai ta ringa maka girman kai ko muka fasta cikin talaucinta za ta yi biyayya dole jama'a ka ji wani ya azance amma azancin shaidani wannan ya zama azancin tsaka ya zama azancin da zai da wani fa'ida to wannan kuskure ne namiji ya ringa gaba da matansa haramun ne dan Allah dan annabi kwana uku ne kun je annabi ya ce an yi sauki amma ya wuce haka a tasirin da kake ma Allah zai karba to ina amfani shi dan Allah mu daidaita al'amura Allah ya fi mana baki daya
Karmakallahu ina hukuncin mutumin da yake hana matarsa da ‘ya'yansa zuwa wurin maulidin annabi Muhammad. A ƙarshe tana roƙonsa addu'a Ubangijin Allah ya shirye shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam.
To in yau ya hana ta in Allah da gobe zai batta saboda haka ya hana ta ta yi hankuri ta zauna in Allah da gobe zai batta insha Allah albarkan manzon Allah muna mata addu'a kuma Allah ya biya bukatunta Allah ya biya namu. ‘ya'yanta Allah ya mutu albarka mu ma Allah wa namu albarka mu ma kanmu Allah mana albarka Allah ya samu gama lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Allah ba da kusurci ga ma'aiki ya ba da goyon ba za a zama lafiya shi.